rabi Allah yana cewa mutane su bi mafi kyau idan mutum ya bi mafi kyau a hasanu ba ma hasanu ba domin dama matakan guda uku ne akwai ƙabihu wannan kan ba a kan kowa ya bi wannan hanya ba ta kyau ne shaidan ce akwai hasanu ma'ana kana yi amma dai sako-sako ba a kan haka ma sai a hasanu wanda ya fi kyau shine wanda za ka yi aikinka ya zama saboda Allah kuma ya yi kyau ya kyautatu ku bi a hasana ma unzila ilaykum mafi kan abin da aka saukar muku min rabbikum daga ubangijinku domin abin da Allah ya saukar shi gaba daya sa a hasanu ne babu ba hasanu bane ma balle a dangana masa wani abu a hasanu ne duk abin da ya zo daga wajen Allah mafi kyau ne to ku bi wannan mafi kyau din min rabbikum alqur'ani shine alqur'ani ko kuma alqur'ana wa tabi'ul qur'ana kenan ku bi alqur'ani shine mafi kyan abin da Allah ya saukar muku min qabli an ya'tiyakum al'azabu bamtatan tun kafin azaba ta zo muku ba tare da sani ba mana lokaci ɗaya idan Allah zai turo da azaba idan mutane suka yawaita sabawa Allah ko kuma abubuwa wanda Allah ya hana aka ki hannuwa daga barin su ana ta aikatawa in Allah ya tashi azaba mutane lokaci ɗaya ki kawo azaba ko ba wanda ba yanda aka iya wa amsum la tashuruna zai kasance ba ku san lokacin da azaba za ta zo ba in kuma ana sabawa Allah azaba za ta zo saboda haka duk bala'o'i da suke faruwa a duniya a cikin addinin a cikin musulmai da musulunci to sakin hanya ne ana kaushewa ne ana aikata abin da Allah ya hana ne Allah shi in ya hana to a gujewa abin da ya hana a bacci gaba ɗaya amma idan dai za a yi ta Allah ya hana mu sai ce shi kuma zai yi to Allah wani ma ko sarkin gari ne ma ya hana ka kaki ai yana da damar da zai ɗauka a kanka balle ko mutum ɗan uwa kama kabi ya ce maka ga abin da baya saukar kai kuma ka yi shi yana da matakin da zai dauka balle ubangiji ka da ya halitte ka saboda haka mu koma ga Allah mu ta tuba wa Allah kuma mu riƙi ayyuka na kirki na alheri tsakanin mu da Allah na an taqula nafsun ya hasarati ala ma fawattu bi jambillah wa in kuntu lamina saqirin أن تقول نفس آه... نعم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أن تقول نفس kada azaba ta zo mutum ya dinga cewa rai ta ce kabla an taqula nafsun kafin rai ta ce ma'ana nafsun nadamiyun rai da ta dauki nadama za ta ce ya hasrata kai wayo kai tona asara ta alama faratu akan abin da na aikata fi jambillahi abin da ya shafi Allah ban yi ban yi wa kaina daidai ba to idan mu je lahira bai wa kansa daidai ba to fa idan ya shiga aka riga aka kama shi to shikenan ba shi da hanyar fita to kada mutum ya je dawo yana nadama yana cewa da ya sani da bai yi kaza ba da ya sani yana amfani a duniya ne amma da ya sani baya amfani a lahira fi jambillahi wa in kuntu lamina sakirin zai ce irin wannan mutumin zai ce ai shi dama yana daga cikin masu izgilin musulmai ne in ya ga musulmai suna musulunci ko suna sallah ko suna azumi ko suna wani aiki na ibada to shi ko maganganu yake saka a kansu kamar yadda wasu suke yi ma'ana wasu makiya musulunci yadda suke suka ga musulmi har izgili suke musu a kai kullum kuna da kokari mutum ya ce ya wuni bai ci abinci ba to sai irin waɗannan maganganuka kada mu je lahira wannan ne dama ta zo masa jalasa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman azinan yabki fa tahu jibril wa qala lahu ma yabkika qala ummati ummati qala qala allah ya jibril izhab ila muhammadin fa qul inna sanurdika fi ummatika wa la nasuka a wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka ga yana kuka sai jibrilu ya zo masa sai ce me yake sa ka kuka ya rasulullahi sai shi a al'umma ta nake tunawa lamarin da al'umma ta za su shiga ne sai a shi ne yanzu abin da ya sa Allah ya turo da kenan ji jibrilu Allah ya ce in tafi wajen Muhammadu masoyinsa ya ce masa Allah zai yarda da kai a cikin al'ummar ka mana kar ka damu in dai al'ummar ka je wanda suka bi hanyar ka daidai to su kam lalle Allah zai baka yarda sai ka yarda kuma Allah ba zai bata maka rai ko ba zai bakanta maka rai game da al'ummar ka ba to wannan shine abinda manzo sallama yi wa fi riwayat ukhra wa riwaya ma qala yace ahlu la ilaha illa Allah minhum aw ghayruhum yace masu masu fadin la ilaha illallah suna cikin wayannan wanda suna cikin al'umma ko kuma da su dai da sauran wasu an gairun ko wani su a fakara sai ce bal ahalu la ilaha illallah fakat idza ce manzo Allah sallallahu alaihi tambayan jibril ya ce to mutanen da masu la ilaha illallah su ake nufi domin da ba idan musulmi sai ya faɗi la ilaha illallah sannan ya zama musulmi in bai faɗa ba ya musulmi bane to sai ya ce lalle su ake nufi wanda al'umma da ba za a ma'ana ba za a raina ba zai baci a kansu ba Allah zai yarda da ni sai jibril ya ce kwarai ba ya mutane la ilaha illa hunde fa qala ta'ala fa qala kazim manzo ta'al ma'i ila al-baqi'i manzo Allah sallama ya dauke jibril suka rabi ko kuma jibril ya dauke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiga baqi'a nan da makabartan Madina fa tawlil baqi'i suka zo wajen baqi'a fa daraba jibril bi janahihi ala qabrin jibril sai ya bugi suka bikin sa akan wani kabari a cikin makabartar فقام رجل وجهه ابيض يقول لا اله الا الله لا اله الا الله sai wani mutum ya tashi fiskar safara sol yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ya dauka ko ya mace da tashi fa qala lahu jibril sai jibril ya ce masa nan fana nan ai baccinka ba lokacin tashi yayi ba mana lokacin tashi bai yi ba fana ma ya koma yayi bacci fa da raba ala qabrin akara jibril ya zo ya buga wani kabari fa qama rajulun wajhu aswadu wani mutum ya fito a cikin kabarin shi kuma fiska sa baka baki kira ya kulu shi kuma na cewa ya hasarta alama wa harfi bijan billahi gaskashin wannan aya kenan yana cewa shi kuma kai tunsa akan abubuwan da ya aikata wanda ya shafi Allah wa qala lahu jibril sai jibril ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ya gaya wannan mutumin nan kai ma ka koma ka je ka kwanta faraja rasulu sallallahu alaihi wasallam sururan manzo Allah ya dawo yana murna yana farin ciki ko ya kulu yana cewa kamata ituna sadamutuna wa kamata mutuna sa tu asuna kamar da kuka rayu haka za ku mutu mana duk abin da mutu ya rayu a kai to akan sa zai mutu kuma kamar yadda kuka mutu haka za a tace ku al insanu aqidatuhu allati ya'lamuha al ana idza mata yakunu hakaza fi fi qabrihi a dan adam aqidar da ya rike mana aikin da yake yi na ibada tsakanin sa da Allah wanda ya sani nan dai to in ya zo mutuwa ma akan wannan aqida zai mutu ta in musulmi ne akan musulunci zai mutu daidai wa haka za ila idza buqita haka in za a tace shi za a tace shi akan yanda ya mutu shi dan adam alhamdulillah kulluna amanna billahi in gode wa Allah dukkan mun yi imani da Allah alhamdulillah ya sarata alama faratu bi jan billahi masu cewa wayyo asara sa wayyo tabewa sa akan abin da ya aikata abin da ya shafi Allah wa in kuntum lamina sakirina bi dinihi wa kitabihi wa sai wannan kafiri ya dinga cewa shi da can yana izgili da addinin Allah da littafin Allah saboda haka kar mu ya kuskura yi wasa da littafin da addinin sa addinin nan shine rayuwar mutum duniya da lahira kuma addini baya samuwa sai da littafin Allah littafin nan shi ya kawo mana addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo tafiya yake to zai bar mana mai wa'azi masu wa'azi guda biyu ɗaya mai shiru ɗaya mai magana yace mai shiru din shine mutuwa duk lokacin da aka yi mutuwa kowa zai tuna lahira sannan ɗaya kuma mai magana mai magana shine qur'ani ga nan kullum magana yake yi yana gaya mana ku yi kaza kar ku yi kaza kuma duk wanda aka haifa sai ya samu wannan qur'ani bidin ina aw ta kula la wannan la aw ta kula la anna allah hadihi lakum من المتقين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول كوكم رأي تجي لاهرة تنا cewa. lau anna Allah hadani da ubangiji ya shiryar da ni fata dai to aida na shirya la kuntu da na kasance min almuttaqina cikin masu tsoron Allah masu kiyaye azabahu azabar Allah ba a so mutum yana aikin da ba daidai ba ko yana saba wa Allah ai masa wa'azi a gaya masa wannan abu ba daidai bane Allah bai yarda ba Allah ya hana sai shi a shi maran da Allah ya shirye shi zai shiryu to wannan ba zai shiryu ba duk mai wannan magana cewa sai ran da Allah ya shirye shi zai shiryu to ba shi da niyyar shari'a ai duk abin da mutum yayi in aka gaya masa cewa abin da kai ba daidai ba to maza ya kakkabe wannan abun gaba ɗaya ya jefar da shi ya zama ba shi ba wannan aikin ya tuba wa aikin kenan yayi nadama akai an ce ma nadama istighfari ma'anan tuba wajen Allah idan ka aikata abu sai kai ta nadama akai to shikenan Allah ya san kai nadama wato a sai ka tuna kana da ubangiji wanda yake kallonka to shikenan to sai Allah ya yafe abinda mutum yayi daga wannan nadamar nadamar ita ce ma ita ce ma neman gafara shine tuban أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين أو تقول أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين أو تقول كوكو مرن تجي لاهرة تنأتي وحين ترى العذاب bayan ta ga azaba ta tabbata za ta fara cikin wannan azaba sai da lau an na karratan da zan samu ma in koma duniya mana ai babu komawa ta riga ta wuce fa kuna min al muhsinin ni ma in nai koma duniya zan je in zama cikin mutanen kirki masu kyautar da ayyuka ni ma zan je in yi aiki mai kyau to wannan damar ba za ta samu ba in dai mutum ya riga ya je lahira ya dawo yana nadama da ma ya dawo duniya to ya sani fa nadama ba ta da amfani domin ba zai dawo din ba sai a ce masa bala ai ba haka ba haka haka lamari yake ai ba yanda kaga azaba haka take kar ja'at ka ayati magana komawa duniya ko babu ita ai ayoyi na ne suka zo maka inji Allah alqur'anu qur'an nan ya zo maka ko huwa sababul hidayati imma shiriya kake nubi ai babu shiriya da take qur'ani qur'ani ya zo maka ya gaya maka shiriya me yasa baka shiriya ba ko ka zabta biya ka ƙaryata qur'ani kace baka yadda ba wastakbarta kai girman kai aka ce maka kai imani kace ba kai kai baka ga ubangijin da zaka yi imani da shi ba wa kunta min alkafirina ka zama a cikin kafirai to duk wanda ya tsinci kansa a cikin wannan matsayi to ba shikenan abu ya bashi Allah ya kiyaye
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
wa yawmal qiyamati tara allazina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin wa yawmal qiyamati allah ya rana ta cin qiyama tara allazina kadhabu ala allahi lalle zaka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana da shi ko kuma a sauran mutane kowa da kowa mu'mina yake magana da su ala kulli halin kai mu'mini zaka ga allazina kadhabu ala allahi wanda suka karyata Allah suka ce ba su yarda da Allah ba wato akwai wanda suka ce babu Allah ma gaba ɗaya don gurungun wayannan sun ko ya ne bata zulmatun ba da ko gaba ne akwai kuma wanda suka ce amma duka dai kafirci gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa asirku khaslatun wahidatun kafirci gaba ɗaya iri ɗaya ne da wanda yake babu Allah da kafirin da yake akwai Allah amma dai dai Allah a hada masa da gumaka da kafirin da yake a Allah sai an hada masa da wani a cikin annabawa ko a cikin mutane ko wasu abubuwa ya haɗa wa Allah to duk wannan kafirci iri ɗaya ne to shine idan mutum idan mutum ya ji lahira da wannan dama bai gaskata Allah ba bai yarda da Allah ba ya yarda da wani abu wanda ba Allah ba to ya sani fa in ya shiga inda zai shiga ba magana fita wa yawmal qiyamati ranar tashin qiyama tara allazina kadhabu ala allahi zaka ga wasu sun qaryata Allah to zaka ga wanda suka qaryata Allah nan bin nisbati shariki wanda suka hada wa Allah cewa da wani abu ko da wani mutum wa abudullah wa la tushriku bihi ahadan ku ku bauta wa Allah kur wa la tushriku bihi shay'an kar ku hada wa Allah da komai idan kuma mu je dangana wa Allah wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirku wani abu ne wanda yake koyayye yace buyansa ya fi a ce maka ka gane kafar tururuwa wanda ta bi kan dutse da dare ta wuce a ce maka ka ko zo kan wannan dutse ka gane wa ta ina da ina wannan tururuwa ta taka ina ne kafar tururuwa ya taba a dutsen to shirku ya fi haka buya wani abu ne wanda yake boyayye a cikin ma manzo Allah sallama yake cewa da aka yi wata rana da aka yi ruwan sama da gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutane da sun kwana kashi biyu wasu sun kaɗaita Allah wasu kuma sun yi wa Allah shirka wasu sun kaɗaita Allah sun ce lalle Allah ya ba mu ruwa suna godiya su ne muminai wasu kuma suna cewa ai dama in dai tauraruwa kaza ta shiga ai ai za a samu ruwa to tauraruwa ce take kawo ruwa ko Allah in Allah ya ga dama taurarin sai su gama yayi su gaba ɗayan su ba zai kawo ruwan ba in ya ga dama kuma ya kawo ruwansa duk lokacin da ya ga dama to saboda haka to kar ya dai hada Allah da wani abu ko min kankanta walwaladi ko kuma wanda suke dangana wa Allah da wanda suka ce Uzairu dan Allah ne ko wanda suka ce Annabi Isa dan Allah ne da sauran irin wayannan wayannan duka zaka gansu wujuhum fiskoke su musu wata bakaƙe za ta ce su fiska baka saboda azaba za a kai su domin wannan sifa ta ta dan adam ba ta cancanci ta je azaba ba sai an juya ta an maida ita wani abu wani abun ban tsoro sannan a sa kafiri wuta Allah ya kiyaye alaysa bi jahannama masal lil mutakabbirina shin jahannama dama ba an tanade ta saboda masu girman kai ba haka ne an tanade ta saboda bala an tanade ta saboda masu girman kai duk wanda ya girman kai yace ba zai bi Allah ba yace bai yarda da annabi ba sallallahu alaihi wasallama bai yarda da littafin Allah ba alqur'ani to ya sani jahannama shine makomarsa shine gidansa na'am ويؤتي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا Allah yana kukutar da masu tsoron Allah duk wanda ya ji tsoron Allah a nan duniya bai haɗa wa Allah da komai ba abinda Allah ya tsora masa yana yi gwargwadon iko abinda Allah ya hane shi ya hanu gaba ɗaya idan kuskure ya same shi ya aikata wani abu a cikin abinda aka hane shi ya tuba wa Allah to wayannan masu tsoron Allah Allah yana kubutar da su bima fazatihim saboda za su samu babbar rabo bima kani fawzihim za a kai su gurin da za su samu babbar rabo shine aljanna wayannan la yamassuhum su'u mummunan abu duka ba zai shafe su ba ba za su ga wahala ba ba za su haru da wahala ba ba za ma su ji wahalar ba wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba lahira lokacin da kafirai suke bakin ciki za a kai su huta su dawoma a ciki mu'minai lokacin su ko murna suke yi saboda su ko za a kai su gurin hutu gurin rahmar Allah Allah ya sada mu
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل Allah ubangijin nan Allah nan khaliqu kulli shay'in shi halitti komai abinda ka ji da abinda ka gani da abinda baka ji ba baka gani ba ka sani da duk abinda yake ba Allah ba halitta ne kuma Allah ne ya yi ta wa huwa shi Allah wakilun kuma mai juyawa ne mai tasarrufi ne mai ma'ana mai kiyayewa ne ala kulli shay'in bisa komai duk abinda yayi shi yayi kayansa kuma ya san inda ya aje abinsa kuma ba abinda yake buya وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين abu in ya zama ko da kwaton kushin kwaya zarra Allah ne zai na kawo shi kuma komin ƙuƙuyensa Allah yana sane da wannan saboda kayan sane shi yayi shi mutasarrifun fihi Allah yana juya wannan abun kai ya kafa ya tawo yanda ya ga dama saboda haka komai yana hannun Allah komai yana cikin kiwon Allah saboda haka dan adam kar ya ga kamar zai tserewa Allah kuma an tun bi mujizina fil ardi وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ku ba za ku ba wanda zai tsere wa Allah saboda kada mutane su yi tunanin za su tsere ma idan ka zo aka yi aka hada tashin kiyama aka tara mutane to za a kawo aljanu a kewaye su aljanu ko sun ninka mutane goma sannan a kawo bayan an kawo aljanun an kewaye sai a ɗauko mala'iku na ƙasa din nan su ko sun fi aljanun har kashi goma su ma a kewaye su da aljanun a kawo mala'ikun sama ta ƙasa su kewa waɗannan sama ta wai ƙasa ta ta biyu kai ƙasa ta uku ƙasa ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duk ko waɗannan ne su su kewa waɗannan a koma sama sama ta farko mala'ikun su zo su kewaye waɗannan duk taron gaba ɗaya sun ninka shi goma sama ta biyu haka uku hudu biyar shida bakwai to ana tsakiya mutane duk suna tsakiya ga aljanu suna kewaye da su ga mala'iku suna kewaye da aljanu mala'ikun ma kashi kashi kashi idan mutum yana son ya tsere ta ina zai biya gudu ya tsere babu ba matsayira a lokacin sai dai wanda ya bi Allah shi ya samu matsayira na'am lahu maqalidu له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون
له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقاليد السماوات مكلن سما والأرض لمكلن قسى له دون ألاني mana duk abin da aka cicciriya a sama sammai innan guda bakwai da kasai guda bakwai innan gaba daya dukka taskokinsu suna hannun Allah mafatihu khaza'inihima makullan taskokin da suke cikin sama suna hannun Allah makullan taskokin da suke kasa suna hannun Allah mana komai da yana hannun Allah sa'ala Usman Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tafsiri maqalidi samawati wal ardi sai na Usman ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace menene fasarar wannan maqalidu din maqalidu samawati wal ardi aka faɗa qala annabi sai yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wayannan huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wayannan sune makullai da Allah yake nufi mana in kana yawaita faɗin su to Allah zai bude maka taskokin sammai Allah zai bude maka taskokin kasai Allah zai arzuta mutum a duniya Allah kuma zai kiyaye mutum in ka kiyaye maka imanin ka to shine babban arziki duk abin da ake samu ba na duniya ke duba ba duniya mai karewa ne ko mai shi ya kare amma idan aka bude aka aje maka imanin ka aka kiyaye shi duk abin da zai same shi duk yanda imani yake girgiza shi naka baya girgiza to shikenan to ka samu babbar taska wayannan sune taskoki alhadis wallazina kafaru bi ayati llahi wanda suka kafircewa ayoyin Allah alqur'ani suka kiyarda da wannan littafi na Allah wanda Allah ya kafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ulaika wajannan kafirai humul khasiruna sune tabaku su suka yi asara a lahira Allah ya raba mu amin قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون nan an samu kira'o'i da dama wajen ta'amuruni a dinnan wasu karanta ta'amuruni kamar yadda aka karanta wasu karanta ta'amuruniya wasu ta'amurunaniya wasu ta'amuruni duk an karanta kulka ce afa gairan lahi ta'amuruni wai shin wani Allah ne za ku umarce ni a abudu ma'ana a abudu gairan lahi in bauta wani Allah a wannan ai ba wanda zai faɗi wannan sai kafiri sai jahili ayyuhal jahiluna ya kubatattu to bayan nazo da shari'a nazo da qur'ani nazo da littafin Allah nazo da addinin Allah sannan kuke so in kauce in kama to wacce hanya kuke so in kama tamuruni an abuda gairan lahi to kuke in bauta wani Allah ba zai yi ba wani ma ba zai bauta mutumin kirki ma ba zai bauta wani Allah balle annabin Allah balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alkidabu lin nabiyyi wal muradu bi ummatuhu ana ana nunawa musulmi idan ka zama kana da imani sai ka zama kana da wani aboki wanda yake ya tura ka wata hanya mummuna ka ce masa a ai ni na riga na samu hanya kyakkyawa wanda na kama saboda ka inda kake so in yi din nan ba zan taba yin can ba domin ba can aka tura ni inda aka tura ni hanya ce mai kyau mai tsafta na'am ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوحي إليك الله يتين أني وحي زوى غريك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم an maka wahayi da wannan littafi an maka wahayi daga Allah wa ila allazina min qablika akwai annabawan da suka gabace ka su ma an yi musu wahayi an kawo musu littafai wasu an saukar musu da littafai wasu an ba su shari'a haka ba littafi duka dai a cikin abin da yake wahayin abin da yake cikin wahayin kowaye ne la in atrakta da za ka hada wa Allah ma'ana ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fardar a kaddarawa a kaddara mana kowaye ya saba wa Allah bawan Allah ne shi Allah yana da dama ya gaya wa annabawa ko menene saboda bayinsa ne amma wani bawa ya kuskure ya gaya wa wani annabi mummuna kalma to shi kuma Allah sai ya zare shi cikin musulunci da saboda haka mu tsakanin mu da annabawa girmamawa dole mu mu girmama annabawa mu so su mu bi su yayin da suka ce idan muka samu irin wannan ayoyi da Allah yake magana da annabawa to idan muka zo mu yi tauri mu wuce ayar wannan tsakanin Allah da annabi ne ana cewa wai ko tsakanin uba da ɗa idan mutum yana da ƴaƴa akwai babban ɗan akwai kuma ƙanana mana ƙannan wannan ɗin to sai babban yayi wa uban laifi da ya masa laifi sai ya zo zai yana tuban masa zai ce dole tashi tashi tashi min daga nan da Allah mutumin banza to da ya tafi sai ya kira kanin ya ce kira min mutumin banzan nan yanzu kanin ya je zai ce mutumin banza ana kiran ka ai shi yayansa ne shi zai in yaje zai ce yaya baba yana kira ba zai yadda ya ce mutumin banza yana kiran ka ba to amma shi uban shi ya isa ya ce ya ce masa mutumin banza saboda shi ɗansa ne shi kuma wannan yayansa ne to mu annabawa iyayenmu ne kuma jagororinmu ne wanda in ba da su ba ba wanda zai shiga aljanna in babu annabawa ba mutum ɗaya da zai fata shiga aljanna saboda haka shi kuma Allah ya yadda ya ga dama haka zai gaya wa annabinsa saboda tsakaninsu ne tsakanin annabin da Allah shi yadda kake kai bawan Allah to shi ma annabi haka yake tsakaninsa da Allah bawan Allah ne saboda kai wajen nan ayoyi za a same su wani lokaci ana samun su da yawa kaji Allah yana faɗin magana mai kwaɗi mai zafi tsakaninsa da wani annabi ko kuma da annabi ma sallallahu alaihi wasallam Allah din ma kai tsaye to duk abin da zaka duba kai shi fa annabin nan bawan Allah ne Allah ubangijinsa ne kai kuma annabin nan annabinka ne to saboda haka idan ka zo yadda tafsiri ya bayar sai ka bayar ka wuce maza saboda ka huta to shine Allah ya ce da zaka hada wa Allah kai ma kaddara ko da kai ne ma'ana mutum duk inda ya kai in yayi wa Allah shirka Allah ba zai yafe ba inna la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba ya yafe wa ai masa shirka kaddara da zaka hada wa Allah da wani abu la yahbaranna amaluka kai ma aikin ka sai ya bashi ana gaya wa annabi shugaba shugaban halitta gaba daya wanda takunan sai ka zama min alkasirina cikin wanda suka tabe an san annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da Allah babu wannan amma dai ma'ana ana tauna tsakuwa ne saboda aya ta ji tsoro ko ma'ana ana gaya wa annaba wannan saboda kaji annabin Allah ma da zai kauce zai shiga azabar Allah balle kai kai da ba komai ba annabawan Allah da Allah ya ajiye duka annabawan Allah na fama su mai ne kwata kwata ba sa ba ba sa ba sa saba wa Allah ba duk abin da suka yi daidai ne su duk abin da suke Allah ya riga ya yarda da su ya yarda duk abin da suka aikata ba ma su ba har sahabban su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an je an yakin Badar da aka gama yakin sai annabi ya ce ko kun san Allah ya tsinkaye mutanen da suka zo Badar din ya ce musu su je duk abin da suka aikata Allah ya yafe musu daga wannan lokacin duk mutum duk abin da ya faru komi ko menene idan aka shiga wata magana ko wani abu ya faru sai ce ba wanda ya halarci Badar a ciki ina ce akwai wanda ya rashi badar a cikin zai je to banda shi saboda shi garanti ne zai shiga aljanna tunda shi dan aljanna ne in ji Allah kuma a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga shi ya samu tabbas kenan kamar waɗannan guda goma da Allah aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Sa'ad fil janna Sa'id fil janna Abu Ubaida fil janna Zuhair fil janna haka dai ya lissafa su to waɗannan su dama ‘yan aljanna ne, to haka sabon manzalar sarsala wanda suka halarci badar, to kaga sahabban annabi ma akwai waɗanda duk abin da suka yi, saboda Allah ya san ba za su yi ba, duk wanda aka je maka da wani zai yi duk sabon duniyar nan gaba ɗaya, shi dai ba abin da ya same shi, to ka tabbata shi ko ba zai komai ba, shi ya fi kowa son Allah da bin Allah. in ka ji mutum ana yana shirme yana harawa Allah wani abu kuma yana shirme to dama shi ba ba wanda ake yafewa bane ba kowa bane amma wanda aka yafe masa shi dama ai ba zai iya ba saboda in Allah ya gafarta maka to kafi kowa tsoron Allah saboda kafi kowa sanin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la alamukum billahi wa akhshakum lahu na fi ku sanin Allah shi yasa na fi ku tsoron Allah wanda ya fi sanin Allah dole ya fi kowa tsoron Allah to shi ne Allah ce da za ka haɗa wa Allah kai ma ko kai ne kaddara ko kai ne da za ka haɗa wa Allah ya rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ko an san dai ba za ka ba zai yi ba amma hadda haka Allah yana faɗa ne saboda ya tsoratar da mutane mabiya su sani kada mutum ya kuskure ya yi shirka ga Allah yace aikin ka sai ya baci ka zama a cikin masu asara balillah fa'bud balillah fa'bud wa kun min ash-shakirin بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله تي الله تي كدai فاعبد ka bauta masa shi shi kadai to shi yasa in kaga an gabatar da suna maf'uli aka gabatar da shi akan fi'ilin sa kamar Allah na maf'ulin fa'bud ne fa'bud fi'lu amrin ne fa'ilin sa mutasirrun fi wujuban to ga yana daga cikin abubuwan da fa'ili yake surtuwa a cikin wujuban ba jawazan ba akwai gurare kaman guda takwas wanda fi'ili wa fa'ili kai fa'ili yana koyuwa a cikin fi'ili dole to fi'ili fi'lu amrin duk inda yake fa'ili sai na cikin wujuban ne to saboda haka Allah inna maf'ulun sa ne to amma saboda muhimmancin gabatar da ana son iktisasi ne ana so a keɓanci Allah shi kaɗai da ibada ce za ka fara kawo sunan Allah in ba da haka ba da sai ce fa'abudillah amma ka fara da Allah saboda san iktisas Allah kai yake bautawa kamar da can cikin suratu suratul Fatiha Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga ai za a iya cewa na abudu kama amma Allah bai ce ka ba sai ya fara da iyyaka saboda iktisasi ka keɓanta ibadarka da Allah shi kaɗai ba a bautawa kowa in ba Allah shi kaɗai ne ake bautawa in ka bauta Allah shi kadai in kana neman taimako karka nema wajen kowa nema wajen Allah Allah ne in ka nema wajensa zai baka ya ƙara maka ko ba zai maka gori ba amma wani ko ya baka in ya ƙara makan to ka wutar zai goranta maka eh ko bai goranta zaka ji a bakin wani yana ta ai ni nayi wa wani kaza nayi wa wani kaza saboda shi ajizi ne bai da shi wani wani yaro cewa ai ma ko a sace aka ce mutum ya dinga bawa mutane ya dinga bawa wani wata sai ya kosa ya ce a ba zai iya bayarwa ba ka kasa ba sai ta ke ba amma har da ka ita kawai mutum ya sun goya bawa wani kullum wata nan ya sai kace masa ya sun goya dauka eh wa rasul ila nas turaba la aushaku idza qila hatu ayyamallu wa yamna'u mutane da za tambaye su kasa wannan kasa dai a ce musu dalili wani yaro ne wa sai uban sa ya rasu da uban ya rasu yayi ta kuka yayi ta kuka ya kare ya kasa yi shiru kowa ya zo ya lallace shi ya ƙi to sai wani da tijo sai ya kiya shi gefe yace kai menene uban naka yake maka ne wanda ka kasa hakuri din nan yace wallahi akwai wani abu da yake masa wanda ya sani ya san duniya nan ba wanda zai yi masa wannan bayan uban naka yace menene uban naka yake maka yace kullum in nazo na kai shi da safe sai sai ya dauki kasa ya miƙa mini wannan shine yake min nasa ko ba wanda zai iya yace wannan ne kada yace kasa yace a kasa abu mai sauki ka zo kullum zan baka yace to kullum yaro ya zo ga yadda dattijo dattijo ya nemi kasa ya miƙa wa yaro ya tafi a haka haka wata rana da ya zo sai dattijo ya ci masa sun koya ka ɗauka kaga ya gaji kenan shi ne ke cewa walau ilan nasu turaba da za ka bai mutane ƙasa turbaya la'ausha ko da sun kusa a idza qila hafi aka ce musu bayar ayyaman lusu kosa wa yamna usana da saboda ka ba wanda zai iya baka yau ya baka gobe ya baka anjima ya baka ko da yauce ko bai goranta maka ko bai gaji ba sai Allah amma wani duk kyautar da yake wani zai iya cewa wani na daukan maka duk da abubuwan ka damuwoyin ka iya rayuwa kai ka halice shi ai gariya ne ba wanda zai iya daukan maka komai din ka iya rayuwar ka sai wanda yayi ka wanda ya kawo ka shi kadai ne zai iya daukan maka dukkan damuwoyin ka iya rayuwar ka balilla balilla fa abud ka bautawa Allah shi kadai wa kun ka zama mina shakirina cikin masu godewa Allah na'am
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون wama qadarul lah ai abin da yasa mutane ba su ba sa bin Allah ba su san Allah bane wama qadarul lah ba su girmama Allah haka qadarihi gurgurun yadda ya dace a girmama Allah saboda ba san shi ba ma arafu ba san Allah haka ma'rifatihi yadda ya cancanta san Allah ai annabawa da yake sun san Allah yadda ya cancanta ai ba taba ji wani annabi ya faɗi wata kalma ko yaya take tsakaninsa da Allah ba sai ta girmamawa amma in ka ji mutum yana shirme to saboda shi bai san Allah ba ne saboda haka wanda bai san Allah ba abinda ake nema a sanar da shi Allah in ya yarda in ya ƙi to akwai hukunci a yi masa hukuncin shari'a wani gobe ba zai yi ba wa ma qadarullah ma'ana ma arafun la san Allah ba haka qadrihi ma'ana haka marifati yanda ya dace a san Allah ba san Allah haka ba ai wal ardu jami'an wannan ƙasa da ake gani gaba ɗayan da al'aduna sabu kasashe guda bakwai innan da Allah ya hada ya ajiye su ya shimfiɗa su qabdatuhu maqburatun lahu dukkan su damkin su yana hannun Allah Allah yana rike da su kasan nan fa ba wani turke aka sa mata a ƙasa ba wanda ya rike ta ba wani ƙugiya aka ɗaura aka maƙala ta a sama wanda ya rike ta ba haka sammai din nan dukkan su haka Allah ya yi su ya ajiye su da ikonsa da kunfa ya konunsa ƙasa ko girgiza ba ta yi tana shiru tana zaune da mutane su taka su yi komai ba ta motsawa ma balle ta juye da mutane magburatun lahu a ƙasa din nan gaba ɗaya ta dabbaƙiya ce ga Allah fi mulki tana cikin mulkin Allah wata sarrufi tana cikin jujjuyawa yadda Allah ya juya ta yawmar qiyamah ranar tashin qiyama za a ga kasar gaba ɗaya da ta miƙa lamarin ta gaba ɗaya dama ita lamarin ta gaba ɗaya na hannun Allah to ranar tashin qiyama ne za a gane za a ga yadda ƙasa ta san Allah yawmar qiyamati was samawatu sammai dinnan guda bakwai madwiyatun za a nannade su majmu'atun za a tattara su dukkan suna nan biyaminihi suna cikin ikon Allah dubur radihi a ikon Allah domin shi Allah yana danganta wa kansa hannu ko hannun dama kamar yadda yake cewa yaminu a wani waje ko yadu a wani waje amma idan Allah ya faɗa to kai fa in zaka fassara shi dan adam yana da irin nasa hannu to hannunsa daidai nasa ne shi kuma Allah in ya dangana wa kansa hannu to fa ka dauka abin da ake nufi kamar gwamnati ne kace sai ai sai gwamnati ta sa ta sa hannu to kaga in zaka sa hannu ai ba ba wanne a cikin su zai zo ya dauko hannu sai zai miƙa maka ba a wani abu wani taimako ne ake nema to saboda haka idan ka je hannun Allah taimakon Allah a bi aminihi duk suna cikin ikon Allah bi qurrati cikin ikon Allah subhanahu zarkiya ta fara ga Allah wa ta'ala Allah ya daukaka amma shirkuna abinda suke hadawa Allah Allah shi bai da baya da abokin tarayya bai da kowa shi shi kaɗai ne shi ya halitta shi kaɗai ba wanda ya taya shi a halitta saboda haka ba wanda za a bi kuma sai shi.
ورزق بالسوء فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في السور idan lokacin ya zo lokacin ƙarewar duniya Allah zai umarci wannan mala'ikan da Allah ya wakilta wanda shi ne zai gusa saboda rayukan mutane su fita wanda suka rike kenan wanda ba su mutu ba za su mutu wani fika fi suri za a yi gusa a cikin kafo ne an nafatul ula busa ta farko duka da Israfil ne zai yi wannan busan Allah ya riga ya ajiye shi kuma shine aka wakilta wannan shine zai busa ranan in za mu duniya za ta kare shi Israfil zai busa shi busan nan duk abin da yake da rai a take zai faɗi zai mutu in komai ya mutu sai ya saura mala'ikun nan guda hudu Jibrilu Mika'ilu Israfilu Azra'ilu sai ce to sai Jibrilu ya zo shi ma ya rasu Azra'ilu ya zo ya ɗauke shi tunda shine mai ɗaukar rai ya je ya ɗauki shi Israfilu mai gusan ya ɗauki Israfilu Jibril Israfilu Mika'ilu duka ya ɗauke su sai Allah ya tambaye shi sai wa ya rage yanzu sai ce ya ubangiji ba wanda ya rage daga ikonka sai wannan ɗan bawa naka mai rauni sai ce to kai ma zo ka mutu shikenan shi ma Azra'ilu ya zo a ɗauki ransa shi kenan rayuka sun ƙare ba komai sai mai kafin nan kafin a ɗauki azra'ilu zai ce to akwai shaidan Allah ya ce to shi ma ya ji a ɗauki ransa idan aka zo ɗaukar ransa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa shi shaidan in zai mutu duk daga kafin ma annabi Adam ba wai daga annabi Adam ba duk abinda Allah ya taba halitta mai rai zafin mutuwa da zai yi sai an tattara a hadawa iblis shi sai dan gaba ɗaya za a haɗa masa wannan zafin mutuwa na fita rai ne to za a zo zai wata irin ƙara ya yi ƙara lokacin da aka kore shi daga da aka lokacin da aka tsine masa ya yi ƙara da aka kore shi daga sama ya dawo ƙasa ya yi ƙara sannan da aka saukar da fatiha ya yi irin wannan ƙarar ƙarar take jiransa ta ƙarshe ihun da yake jiransa ko kuma kukan da yake jiransa da ƙara shine na mutuwarsa in ya zo mutuwa zai ƙara ƙara da iblis zai yi da akwai wanda duk duniya ana nan ba a mutu ba wannan ƙara za ta iya kashe kowa da kowa to shi kenan a kashe shi ma shi ma iblis din sai Allah ya ce to sai waye rage sai Azra'il ya ce sai dai bawa wannan bawa naka mai rauni sai shi kai ma zo ka mutu ai kowa sai ya mutu shikenan sai dauki ran Azra'ilu ba wanda ya rage kowa ya mutu komai ya mutu shikenan Allah sai ya zauna ko a cikin ikonsa da mulkinsa a lokacin yake cewa limanil mulkul yawma wa yake da mulki yau kuma shiru kowa ya mutu ya saki amsa wa kansa da kansa ya ce lillahi wa ilaika har mulki na Allah ne haka zai zauna iya gurgudun abin da ya kaddara shi Allah kafin a sake to idan aka zauna iya zaman da Allah ya kaddara ana zaune an zauna cikin kaburbura wanda suke cikin kabari wanda suke cikin duk inda mutum yake dai yana barzaku domin wancan rayuwa na ce mata barzaku idan aka bar duniya ba ƙarasa lahira ba ba wai ba ƙarasa lahira ba ba ƙarasa aljanna ko wuta ba to ana ana tsakanin to wannan rayuwa na ce mata barzakhiyya ana cikin wani barzakhi ma'ana kaman kabari kenan to a lokacin to lokacin da Allah ya ya kaddara ma'ana wannan zaman mutane ya ƙare za a tashi to shine sai Allah ya sake tada Jibrilu ya tada masu daukan al'arshi ya tada Mika'ilu da Isra'ilu da Azra'ilu sai ce to Isra'ilu ka busa kafo Isra'ilu sai ta ci busa kafo ya za ki busa kafo to maza sai sai a turo Jibrilu ya zo ya gaya wa abokinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a tashin kiyama Jibrilu zai zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to fa lokaci yayi Annabi sai ce ina ina al'ummata sai a kai din da tukuna ake kira to shikenan sai ya tashi to daga nan kuma an fara tashi kenan kowa za ka tashi komai da komai zai tashi idan aka tashi mutane da aljanu za a yi hukunci da masu Allah ya dora wa aiki wanda Allah ya dora wa aiki shi za a ci za a yi masa hukunci to su ne wanda za a yi wa hukunci sauran halittu kuma wasu idan wasu sun taba wasu misali dabbobi akwai dabba da ta coci wata a kawo wannan din tara in da wacce ba ta karfi wannan tana da karfi ta cutar da ita a kawo wannan din tara ma akan wannan idan aka gama dabbobi gaba da sai a ce to a shafe su koma ƙasa shikenan sai ya saura masu shiga aljanna da masu shiga wuta din ma'ana mutane da aljanu da saura sun manufi kafi ukura za a yi busa ta biyu ita ce ta tashin kiyama ya ce kai fasa yawan ta sama wata mafil arziki busa farko wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasa duk gaba ɗaya za su yi wannan za su yi ƙara na guda ɗaya su mutu mutuwa guda ɗaya illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya kaddara su dama ba a kawo su duniya ba wanda aka kawo duniya shine zai mutu amma wanda dama ba a kawo shi duniya ba shi yayi dama ba a kawo masa rayuwa irin wannan rayuwa ta wanda za a dauka ba shi rayuwar sa haka Allah ya rayuwar aka zai zauna shine yake min al-huri kaman matan aljanna kaga su ba za ba za ba za kace su ba saboda dama a cikin aljanna suke walwildani da yara da suke cikin aljanna ne wanda suka mutu suna kanana wan gairihi ma da wani su thumma nafika fihi ukra sannan a sake busa ta biyun nan fa idza hum qiyamun sai kaga dukkan halitta yanzuruna sun tashi ga sunan suna tsaye kowa ya bude ido ya zari ido yana kallon abin da za a yi da halitta idan nafika fi suri an nafatul ula idan kai busa busa ta farko to ya mutuna an akirin kowa zai mutu kowa da kowa wa ba da arba'in na sanatan bayan shekara arba'in kamar yadda hadisi ya kawo ta kawo na fato saniyatu sai kusa ta biyu idan aka yi ta biyu fa iza hum qiyamun yanzuruna za ka ga mutane sun tashi kowa yana zare ido tashin kiyama kenan wa awwalu man tashaqqa anhu al-ardu huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idan kai kusa ta farko ta karshe mana ta tashi kiyama farko wanda za a zaga ƙasa ya fito annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man yub'athu min al-mala'ikati israfilu wanda za a fara tayarwa cikin mala'iku shine israfilu allazi ta yanfuku fi suri domin shi yake so ya kusa saboda a tada wanda za a tayar wa awwalu ma yub'athu min ad-dawabi buraqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hatta yarkaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila al-mahshari farko a cikin dabbobi dabba da za a fara tayarwa ita ce burakan nan taguwan nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau yayi Isra'i da ita din nan to ita ce za a fara tayarwa saboda ana so annabi ya hauta ya tafi inda za a tashi kiyama ne wa awwalu man yuksa Ibrahim alaihi salatu wasalam farko wanda za a sa masa tufa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa za a tashe shi yadda aka haife shi ne ma'ana kowa bai da kaya ba shi da komai a jikinsa har na na Aisha ta ce maza da mata ana haɗe shi kwarai kuwa ta ce to maza da mata ana haɗe kuma ana tsirara annabi ce a lokacin damuwar da take gaban kowa baya shagala da wannan waye a gabansa ko a kusa da shi baya tunanin namiji ne a gabansa ko mace ce matar ma ba ta tunanin wani kowa ya kallon Allah ake yi mana ana kallon inda Allah zai da mutane da abubuwan da Allah ya sako na ban tsoro saboda haka su ne a gaban mutane ba ba tunanin yaya mutane suke ba to shine wanda za a fara ba shi sutura annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam li'annahu huwa allazi jurida fillahi tabaraka wa ta'ala shine farkon wa awwal shine farko wanda aka tsiraita ce aka cire masa kaya saboda za a jefa shi a cikin wuta ba haka aka yi masa lokacin da za a jefa shi a cikin wuta aka cire kayansa gaba ɗaya sannan suka sa shi a cikin majajjawa suka jefa shi to shine sai Allah ya masa tufa ya nuna masa tautun da shi shine bari a fara tufatar da shi saboda a shafe masa wancan zafin tsiraita shi da aka yi wa awwalu man yuksa saubun nari ko iblisu ko sauban nari farkon wanda za a sa masa tufa irin ta wuta shi kuma shine shedan shedan kuma za a bashi tufa irin ta wuta za daga nan shikenan ya zama jagoran yan wuta kenan bita jiridi ibrahim saboda shedan shi yasa aka tsare ta annabi ibrahim din wa awwalu man yuhasabu nuhu alayhi salatu wassalam yunada ala ru'usil khalaiq ya nuhu li'annahu awwalul anbiya'i farkon wanda za a yi masa hisabi annabi nuhu ne alayhi salatu wassalam za a kira shi a cikin a gaban halitta kowa da kowa a ce ya nuhu domin shi ne farkon annabawa a ce tunda kai ne farkon annabawa kai za a fara yi wa hisabi ka zo a yi maka hisabi da mutanenka fayati tattarta ido annabi nuhu zai zo yana rawan jiki yana yana makerketa tarta ido fara'isuhu ma'ana gabobinsa suna suna suna makerketa saboda tsoron Allah wata darabu rukabuhu min shiddatil fazai har ma ƙafafuwansa ma in yana tafiya gwiwoyinsa suna dukan juna saboda tsoro da firgitan da ake ciki sai ta jawo ga ilal mawqifi shine zai wuce ya tafi inda aka ajiye za a yi hisabi din wa awwalu ma yudaw fil mizani al khuluqul hasan abinda za a fara ajiyewa a cikin a cikin ma'auni na farko wanda dabul mawazin al qis al yawm al qiyamah Allah ya ce za mu ajiye mizani na adalci ranar tashin kiyama ba za a zalunci kowa ba fara su zama rasu shay'an to wannan me za a fara zubawa a cikin wannan ma'aunin kyakkyawan hali duk wanda yake da aiki mai kyau ko halaye masu kyau su za a fara ɗorawa saboda ma'aunin tun da za a auna ayyukan muminai da ayyukan kafirai muminai kuma sun fi kafirai daraja su ko su suke da hali mai kyau su saboda kamar a fara kawo mai kyau a ɗora a nuna muminan da su ne sama da da kafiran وأول ما يحاسب عليه الرجل ما يحاسب عليه الرجل الصلاة فرقم أبن زعي ومتون حسابي كما صلى هو يزو صلى سزافر أو قواسي الأورا إذا كان أورا صلى النم aka samu ta yi kyau ta shiga to an gama shi ya wuce kenan ya tsallaka wa wal ma tuhasabu alayhi al mar'atu as-salatu wa haqqul bali mace kuma abinda za a fara aunawa auna mata ita ma dai sallar za a fara aunawa in sallar ta yi daidai zai ce da saura yaya haƙƙin mijinta yaya haƙƙin zamantakewa na aure to idan aka samu ita ita kuma ita samu wajen guda biyu suka suka kubuta sallar ta yi kyau sannan kuma haƙƙin mijinta ta ta bi shi daidai haƙƙin aurenta to ita ma ta tsallaka wa awwalu ma yugda fihi ad-dima'u hukuncin da za a fara yi a cikin wannan ma'auni wa za a hukunta nan kuma wanda suka yi kisa duk wanda ya kace wani shi za a fara kawowa a to ga wane ya kace wane to maza a kawo sai a fara wannan hukunci na na na kisa din nan shine za a fara dora wa awwalu man yakbiru kitabahu bi yaminihi Umar ibn al-Khattab wanda za a fara ba wa littafin sa ko kuma takaddarsa ta ayyukansa masu kyau a hannun damansa a miƙa masa saboda adalci shine sai na Umaru sai na Umaru adali ne ba taɓa yin jagora adali in dai ka cire annabawa irin sai na umaru shi sai na umaru lokacin da aka bayan sai na abubakar domin da manzo Allah sallama da ya zo fadi ya nuna mutane abubakar ne zai zama halifa mana shine zai maye aikin da manzo Allah sallama yake yi sai na Abubakar bai dade ba shekara biyu da kayayya da su to sai sai na Umar sai aka ce shi sai na Umar sai na Abubakar da ya zo da su sai ce ni ina ba ku shawara ba umarni ba da zai yi ku dauki Umar ku dora in kun dora Umar nan tabba zai rike addinin nan kuma zai masa aiki sai aka zo aka ce sai na Umar shi aka dora baya so yace shi ya ya kare da haƙƙin sama aka ce a to ai mutane ne suka dora ka kuma da shawarar halifa halifan annabi na farko da aka dora shi sai tara sahabbai manya yace to ga shi yanzu kun dora mini wani nauyi da wani aiki to yanzu wani irin taimako za ku taimake ni akan wannan aiki yadda za mu isar da sakon Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to mu dai abin da za mu taimake ka da shi idan ka yi adalci mu taimake ka in ka ƙi yin adalci mu cire ka isi amma kun kyauta aini ban taɓa tunanin ma zan samu gorazan mutane irin ku a cikin al'umma ba na gode wa Allah to shine daga nan ya kama aiki kuma dukkan yawancin duniyan nan kafin sai na Umar ya rasu shekara goma da yayi yana mulkin nan kafin ya rasu duk duniya yawancin nahiyoyin duniyan nan musulunci ya je kuma shi ne ya kai wannan wannan musuluncin wakilansa ne yake tutturawa saboda haka shi ne farko wanda za a ba wa takarda da hannun dama wa wani man yusafihu haqqu wa yasallamu wa yusallimu alayhi yawm al-qiyamati umar ibn khattab har yanzu farkon dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai gaisa da shi kuma Allah yayi masa sallama assalamu alayka ranar tashin kiyama shi ne sai na umarun dai shi za a yi wa wannan ne ila ya rasulullahi aina abubakar sai wani ya ce ya rasulullahi in ka ce umar ne za a yi kaza umar ne za to ina abubakar a lokacin qala manzo Allah ya ce abubakar fil jannati zikat zaffarhu al malaikatu ila al jannati ra'san shi abubakar ai shi daga tashin sa shi ba hisabi shi bai da abin da za a yi masa hisabi kawai shi daga tashin sa malaiku ne za su kora shi saboda shi aljanna kawai shi kenan bai ma hana shi wajen ba ashe ba zai zo wajen ba saboda haka yanzu Umar shine jagoran al'umma gaba daya sai na Abubakar shi yana tana aljanna yana jiran Annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man yadkhulu aljannata Abubakar as-Siddiq farko wanda zai shiga aljanna a cikin musulmai sai na Abubakar ne Allah ya kara musu yarda wa awwalu man yadkhulu aljannata min al-aghniyai Abdurrahman ibn Auf a cikin masu wadata masu dukiya to alhamdulillah wanda zai fara shiga aljanna shine Abdurrahman bin Auf to alhamdulillah Allah ya samu dai a cikin su bai za mu iya mu yanzurun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ya kiyaye mana kiyaye mana imanin mu amin da mutuncin mu da addinin mu amin wannan wata da ya shiga mai dumbin alheri da albarka Allah ya sada mu da alheroyin da suke ciki amin Allah ya ba mu albarkar da ke ciki amin zunubanmu da kurakuranmu Allah ya yafe su albarka wannan wata. Amin. Allah ya bamu lafiya ya bamu damar bauta masa cikin wannan wata. Allah ya bamu iko mu yi azumi, Allah ya bamu iko mu yi ibadu da yawa cikin wannan wata. Amin. Wata ne mara yawa, kaɗan ne ba shi da yawa kuma sai alheri mai yawa. To Allah ya taimake mu ya haɗa mu da wannan alheri. Amin. Allah ya haɗa kan musulmi duk inda suke. Amin. Allah ya ƙara wa ƙasar mu wadata. Amin. Jagororinta Allah ya ba su adalci. mabiya kuma Allah ya ba su ikon bi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi mana dukkan alheri Allah ya kiyaye mana dukkan sharri a duniya da na lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka wannan wata mai albarka albarka alqur'ani duk masu neman bukata Allah ya biya bukatun mu da bukatun su gaba daya duk inda musulmi yake a duniya duk damuwar sa Allah ya yi ta Allah ya yi mana damuwowi Allah ya hada mu da alheri mu duk abin da muke nema na alheri Allah ya tabbatar mana amin abin da muke tsoro na sharri Allah ya raba mu da shi amin barka annabi sallallahu alaihi wasallama amin barka wannan wata barka wannan littafi mai girma wanda Allah ya saukar cikin wannan wata shine alqur'ani bismillahir rahmanir rahim amin المجيد آمين يا رب يا رب نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق وتدري من الذين آمين وأنا ربك رب العزة ما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله